بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan albashi watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hudu za mu tashi darasi na biyar a wannan sura mai albarka sura ta talatin da hudu sura ta saba'in muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ولقول الذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون
Allah madaukakin sarki yace wa yawma nahshuruhum jami'an kacina ranar da za mu tattaro su gaba daya nahshuruhum bi ma'ana najma'uhum ranar da za mu tattaro su gaba daya su thumma yaqulu lil mala'ika kana Allah madaukakin sarki yace da mala'iku aha ula'i iyyakum kanu ya'budun waɗannan ku suka kasance suna bautawa za a tambayi masu bautar mala'iku sai a tambayi mala'ikun cewa waɗannan ku suka kasance suna bautawa bani sai malaiku ce subhana kanki ya tabbata gare ka ya ubangiji anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarin su ba majibincin lamarin mu ba su ba bal bari wannan magana kanu ya abuduna aljin ai ba mu suke bautawa ba ya ubangiji aljinu suke bautawa Allah yake aksaruhum bihim mu'minun mafiya yawan su sun imani da aljinu mafiya yawan waɗannan mutane bal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra a yau wato sajin ku ba zai amfanar da saji wajen amfani haka nan wala darra haka nan cutarwa sajin ku ba zai mallakawa wato kowanne saji ɗaya daga bangarorin nan guda biyu ba ko dai amfani ko cutarwa Allah madaukakin sarki yake wa naqulu lil ladina zalamu za mu ce da waɗanda suka yi zalunci shine wanda ya mutu yana shirka wal kafiruna hum zalimun wanda ya mutu yana shirka ko yana bautar wani Allah Allah yake za mu ce da su zuko azaban nan ku ɗanɗana azabar wuta allati kuntum biha tukadzibun wanda kuka kasance kuna ƙaryatawa cewa yaushe ne wannan azabar a gaggauto a kawo muku ita malaka yukhbiru ta'ala annahu yuqri'u al-mushrikeena yawm al-qiyamah ala rukutil khala'i Allah yana bada labarin cewa ji ko kwaji kan mushrikai rana alkiyama a gaban dukkan halittu fa yasalul malaikata alladina kana mushrikuna yas'amuna annahum ya'buduna al-andad wa ya'buduna al-andad allati hi ala suwaril malaika sai Allah ya tambayi malaiku waɗanda wato alladina kana mushrikuna yas'amun wanda mushrikai suke riya cewa suna bauta musu kuma abinda mushrikai suke idan wato suna bauta mala'ika jibrilu sai su yi butun butuni sai ce wannan jibrilu sai su je su ajiye shi kawai su rika zuwa suna neman bukatu a gurinsa a zuwan cewa su mala'ika jibrilu suke girmama kuma suke neman agaji a gurinsa to sai su yi butun butuni kaga banda tushewar basira a ai sai a tambaye su ai na kuka taɓa ganin jibrila har da za ku iya yin hotonsa to sai su yi hoto ko ce wannan jibrilu ne ba su bauta mika'ilu ce wannan mika'ilu ne ba su bauta isra'ilu su ma su yi hoto ce wannan shi ne to shi ne Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su sai yake ne yuqarribuhum ila Allah zulfa suna ajiye su ne shi wannan mushrikan wai dan su kusanto da su zuwa ga Allah mutukar kusantowa sai Allah yake da mala'ikun a haula'i iyyakum kanu ya'budun wayannan mutanen ku suke bautawa alhali Allah ya sani dan ya ƙara fito da matsayin mala'ikun kuma a kayyata su a kaba musu hujja ai antum amartum haula'i bi ibadatikum ko kuka umarci wayannan da su rika bauta muku kamar da Allah ya fara cikin suratul furqan a antum abdaltum ibadi haula'i amhum dallu sabil cewa ko kuka fitar da wayannan bayin nawa ko ko su ne da kansu suka kauta hanya kaga haka Allah zai tambaye annabi Isa ba cewa an ta kulta lin nas tahiduni wa ummiya ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu kuntuhu faqad alimta ya'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub haka za a cike ya annabi Isa shi ma a tambayi cewa kai kace da mutane ke rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli yake cewa trinity suna magana wato Allah Allah annabi Isa Allah Maryam Allah cewa kai ka gaya musu haka annabi Isa yake subhanak sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ma yakunu bi an aqula ma laysa li bihaq bai dace gani ba bai dace gare ni ban faɗa abin da ba gaskiya ba in kunti kunti hu fa gada adinka in har na faɗa Allah ka sani da alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka sa abin da ke raina ya ubangiji ban san me yake tattare da kai ba innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne masanin gaibu abin da yake a koyi to kaga irin wannan amsa ce shi ma wato mala'iku za su za su bayar a gaban ubangiji madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki yace ya ci gaba da gaya mana cewa wato qalu subhanaka za su sarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarin mu ba su ba bal kanu ya abduna jin bari wannan magana aljanu suke bautawa ina wanda za su rika kira aljanu dan su ba su agaji ya dandama ya ilu ya rauka ya ilu ya shamsa ya ilu duk wannan aljanu a rika kiran su domin ana bada akwai littattafai da ake biyarwa wanda suke bada wasu kyaratai har yanzu ko kunni ta ji akwai irin akwai na larabci wanda za ga ana koya wa mutum wato hanyoyin sai idan mutum ya wani kulumboto ya wasu abubuwa da tsakiyar rana ko cikin dare to zai ga wani abu ya bayyana gare shi sai ya ba shi sharadi idan ya ba shi wannan sharadin zai ce to duk abin da kake bukata kamar yadda ka san wani abu ne kamar wani programming aka yi ko wani wato remote control da cewa da zarar kana bukatar damdama ya ilu to ka san me za ka kira kawai wani abu za ka danna kawai idan ka danna a jikin mukullin motarka za ta buɗe to su ma akwai abin da kana yi aljani zai bayyana sai ke ne bukatar ko kuma idan ka riga ka gama programming din sa cewa duk wanda zai zo gurin ki kana so ya rika kama sakonsa to da wani ya taho inda shi yana bin jini shi ke dan kin jini yake shiga inda ke dan ya jini min bin adam majrad dam haka Allah ya fada cewa shi dan yana gudana cikin mutum irin yadda jini yake gudana to kuma ga sunan mun sharil waswasil khannas waswasin da kake yi dike dan ya sani to shi ne in yazo sai ka yana gayawa boka cewa da ka zauna musamman mata da aka fita biya da imani sai fara bayani cewa ai abin da ya kawo ki kaza ne sai ka rika mamaki bayan baka ga kowa ba shi ne Allah yake gaya mana kanu ya abdun aljin aljanu suke bauta don ba wani aljani da zai biya ba bukata sai ka biya ma bukata ka injin ke rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajrana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidin fiha haka za su rika fada cewa ya ubangiji istamta'a ba'duna bi ba'din tashin yana ya amfani tashi ne da zarar Allah madauka da zarar mutane sun tiyonki aljanu cewa su suka kai musu wato su ne suka jefa su cikin halaka sai aljannu ya ya ubangiji iskan ta babuna bi babu mun amfani wa balagana ajalana alladhi ajalta lana sannan kuma wato mun isa mun kai zuwa ga ajalin da ka dora mana sai Allah ya kalli aljannu da wannan boka ya ce ki annaru masuwa kum khalidi na fiha da ku da aljanin gaba ɗaya wuta ce wato makoma kuma za ku dawama a cikin da to shi ne abin da ake jan hankalin mutane ko da yaushe shi mafiya yawan abubuwan da ya shafi boka ya ko ƴan tsubu istiraji ne Allah yake na dan wani lokaci za ka iya zuwa gurin al'uboka ya gaya ma abu kaza abin ya tabbatu amma na dan wani lokaci ne amma da zarar wannan abin ya kau to shi kenan wai wata tana da wani saurayi wani muke tattaura da shi yace wani abokin shi yana irin harkar wato kulun botan nan yace sai suke hira da shi sai yace wata ce ta zo saurayin da suke tare an kusa aure ya gudu to sai ta zo ta gaya ba yake cewa eh za a iya maki rabi yace amma fa abun baya daɗewa gaskiya idan an maki rabi yanzu ya zo zai dawo yadda ka san dinkiya na neman ɗanta zai dawo komai kike so za a yi amma fa da zara abun ya sake shi kamar allura ce idan ya sake shi kuma zai iya koma ruwa to haka ɗabi'ar bokaye da ya tsubbuta za a iya yin abu yanzu nan da nan amma duk ran da ya karye fa to shi kenan ma zuwa kai kalkulin boto aka sa bai ta akuri cewa ware da wani aka sa akuri aka nan da a cikin ka za aka jefa wuta aka ta wasu abubuwa kala kala idan ya dawo yanzu ki sani cewa ran da abin ya kau wallahi ni da ne muguwar tsana kuwa saboda haka kaga wannan wato me yake kiransa um on timbini kuma baya dadewa da ba kwata kwata baya dadewa Allah ya zaka da wannan jarafiyar mu sai da nake ga ta wallahi sai ne san da nake so nake in bisa wannan saboda haka wannan shine abin da wato Allah madaukakin sarki eh za ta yi abinda Allah madaukakin sarki yake gaya mana to shine Allah madaukakin sarki yake bal kanu ya abudun aljin bari wannan magana sun kasance suna bauta aljami aktsaruhum bihim mu'minun mafiya yawan su wato sun imani ne da aljami ba da Allah ke imani ba to sai Allah yake ne wal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra a yau din ranar alkiyama ku sani cewa tashin ku ba zai amfanar da tashi ba sannan kuma ba wani tashi da zai iya cutar da tashi a yau ne aikin gaba ya gaba da abin da zai faru ya riga ya faru wanda zai ba Allah madaukakin sarki ya ji shi a duniya wanda ya kauce kuma to yanzu gaba ɗaya ya samu kamakon kawai za a zo a samu anan shine fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra yau dai kam tashin ku ba zai amfanar da tashi ba ba kuma zai cutar da tashi ba to shine Allah madaukakin sarki yake mana wa naqulu lil ladina zalamu za mu ce ga wanda suka yi zalunci zuqu azaban narin lati kuntum biha tukadibu ku dan dana azabar da kuka kasance kuna karyatawa sai Allah yake ne aya ta gaba وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ na'am وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين Allah madaukakin sarki yake wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mubayyinatin wadanda suke bayani a fili karara kalu sai kan suna cewa ba hada ai wannan ba kowa bane ka kalli annabi alaihi salatu wasalam sai ba kowa bane ji illa rajulun fate mutum da yuridu an yasudda kuma amma kana abudu abahu wanda yake so ya hana ku bin abin da iyayenku suka kasance suna bi abin da iyayenku suka kasance suna bautawa to shi su shi ne dalilin wa qalu ma hada kuma zaka ji suna cewa wannan fa ba kowa bane illa ibkun ko ba kowa bane ba sai ƙarya wai qur'anin da annabi yake biyawa shine ƙarya muftara kuma ƙaryan ma kirkirariya kaga iya wacce ma da sawara ai sun faɗi magana mai ƙarfi cewa su kalli annabi Allah sai ƙarya yake to wai kuma kirkirariya dama duk ƙarya ai kirkirariya ce ko da yake da bambanci saboda sun kware wajen magana kaje sai ce muftara domin akwai abin da zaka zo yin magana maganar an yi ta amma ka ƙara wani abu kaga za a ware gaskiyar da gaske sannan a ware ƙaryar to sun kawo ma da ƙarin tauhidin cewa muftara cewa ba a ma yi ta ba kirkirar ta ake shine muftara domin su zagi annabin su gwangwaji ya Allah yake wa qala alladina kafaru sai waɗanda suka kafurta sai suka ce lil haqqi lamma ja wanda suka kafurce wa gaskiya sai suka ce lamma ja yayin da gaskiyar ta zo musu in hada bi ma'ana ma hada wannan ba komai bane illa sihrun mubin fa dai sihiri wanda yake mabayyani tsafi wai alqur'anin da annabi yanzu yake biyawa tsafi ne kamar da suke faɗa sai Allah yake ne wa atainahum min kutubin yadrusuna wa ma arsalna ilayhim qablaka min nabiy Allah madaukakin sarki yace wa ma atainahu to ba mu ba su ni kutubin ba mu tawo ba su wani littattafai ba yadrusunaha wanda suke karanta shi wa ma arsalna ilayhim qablaka min nabiyyin sannan kuma kafin ka ba mu aika musu da wani mai gargadi ba shine abin da wannan ayat ta kunsa abin da take magana akai shine wa ma atainahum min kutubin yadrusuna ay ma anzalallahu ala al-arabi min kitabin qabla al-qur'an Allah ne saukar wa larabawa wani littafi ba kafin zuwa alkur'ani asali ma shekarun da suke harin fatira ya fikira wannan shekarun da aka yi ba littafi sai dai wanda yake da kokarin bibiya ya gano ya annabi ibrahim ya yi bautarsa amma ba wani littafi to shine Allah wa rahmatin sarki yace wa atayna hum min kutubin yadrusuna wa ma arsalna ilayhim aw qablaka min nabi shine ai wa ma arsala wa ma arsala ilayhim nabi nabiyyan qabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah mai daukakin sarki bai turo musu kowanne annabi ba kafin zuwa annabi alaihi salatu wasallam wa qad kanu yawadduna zalika alhali suna fatan haka yahudawan madina a wannan lokacin fata suke cewa Allah ya aiko wannan annabin mu bi aka su ma auzu da kazirat duk kowa fatan da yake kenan law ja'ana nadirun aw anzala alaina kitabun lakunna ahada min ghayrina kun biyo wannan ayar a baya sai aka kawo mana labarin anan cewa suna cewa da a ce wani mai gargadi zai zo mana ko kuma wani abu ya zo mana na shirya ko wani littafi da sai mun fi kowa shirya mun fi kowa riko da abin da za a aiko aka cika wannan bakin suratul baqara ma ta faɗa haka falamma manna Allahu alaihi bidalika kadzabu amma yayin da Allah ya mutu baiwa da wannan din sai suka karya daji wa aladu suka yi mata girman kai wa ja'adu suka yi man mutu akan abin da ya zo da shi sai Allah ya ce aya gaba
كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا فكيف كان نكير Allah madaukakin sarki yace wa laqad kadzaba alladina ko wa kadzaba wa kadzaba alladina min qablihim hakika waɗanda suke kafin su sun karyata wato sun karyata wa kadzaba alladina min qablihim sun karyata wanda suka zo kafin su wa ma balagu mi ashara ko kuma waɗanda suke kafin su sun karyata su ma annabawan da aka turo musu amma ba wa ma balagu mi ashara ma ma atainahu su waɗannan dangane da abin da ya shafi duniya da arziki da lafiya ba su sami ishara ba a kai nahu sai bisa goma abin da muka ba wa'incan ba su wa'incan da suka karyata annabawan tun farko to abin da aka ba wa'innan yanzu da suke karyata annaba ne salatu wasalam ko ɗaya bisa goma ba su ne shi ne ma bala gome a shara daga ashara ne ba su samu ɗaya bisa goma abin da muka ba su ba fa kan da burutuli sun karyata manzona ko kuma manzannina ba kai fa kana ne ce duba ka ga yaya narkura ya azaba ta ta kasance dangane da musantawa da suke yi da aiko annabin da muka yi shine malai gaya mana wa kazaban ladina aymina al-umam min qawlihim dan daga al-ummi wa baba da gumi ashara ma atainahu Abdullahi da Abbas yace min al-quwwati fi dunya dangane da karfi da Allah ya ba wa intan in a duniya to wa'annan ko ɗaya bisa goma ba ba su ba Imam Qatada da Imam Tuddi su ma sun faɗi wannan magana shi da Allah ya ka ya faɗi wata magana cikin suratul Aqab walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in id kanu yaj'aluna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce wa laqad makkannahu hakika mun ba su mun tabbatar da su akan wani ta goma shi da muka yi musu fi ma in makkannahu in makkannakum fi irin abin da ku ba mu ba ku ba su wayancan al'ummomin mun ba su irin abin da ku ba mu ba ku ba waja'alna lahum sam'an mun sanya musu ji wa absaran da gani wa afidatan da zuciya fa ma agna anhum sam'um wala absaru amma da jinsu da ganinsu wala afidatuhum da kuma zuciyar ta su basu ga wadatar da su mi kai da komai ba in kanu yad'aduna bi ayatillah domin sun kasance suna musanta ayoyin Allah madaukakin sarki da jin da ganin da lafiyar da Allah ya ba su bai musu amfani ba kai ma idan Allah ya baka ji da gani da lafiya baka ba Allah ba to ba ta da wani amfani sai Allah madaukakin sarki yace in kanu yad'aduna bi ayatillah domin sun kasance suna musanta ayoyin Allah wa aqabihim ma kanu bi yad'adun abin da suka kasance suna yi wa izgiri sai zamto shine sanadiyar lullube su da azaba da aka yi sannan Allah ya gaya mana afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwa a can sai suratul ghafir cewa ba ta gani ba ta yin tafiya a ban kasa kuma ba ta ganin yaya ƙarshen waɗanda ya kasance waɗanda suke kafin su sun fi su ƙarfi da ji da ita amma ga yadda Allah ya dace adawa da samuda duk mutum ya karanta labaransu ya ji yaya Allah ya dace shine fa kazzabu rusuli fa kaifa kana nakir sun karyata manzannin mu kuma yaya ƙarshen wato musantawa da suke ya kasance sai Allah ya ce إنما أعدكم واحدة نعم أن تقولوا بالله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة إن وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد Allah madaukakin sarki yace kul mala yace kul ya Muhammad li haula il kafirin azza'inina annaka majnun fada musu ya kai annabin Allah ga wayannan kafiran waɗanda suke riya cewa kana da tabinka inna ma a'idukum bi wa'ida kace ai a'idukum bi khaslatin wa'ida inna muku wa'azi ne da dabi'a guda daya wata irin dabi'a ita ce an taqumu lillahi masna wato an taqumu lillahi ku tsaya ku yi tunani dangane da sha'anin ubangiji madaukakin sarki ku tsaya tsayawa ba kishi ya zama ba ku jajirce ake nufi ku jajirce wajen neman gaskiya masna wato mutum bibiyun ku shine masna bibiyu kenan an gane ko wa furada ko a daidai ko ku kowa ya tsaya tun mata tafakkaru sannan ku yi tunani ku haɗu mutum biyu kuma ku tsaya tsakaninku da Allah shine an ka komo lillahi masna wa furada ku koma mutum biyu ko mutum ɗaiɗai kowa ya yi tunani tsakaninsa da Allah dangane da sha'anin annabi alaihi salatu wasalam sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani sai Allah yake ma bi sa'ibikum min jinna bayan kun gama tunanin tsakani da Allah kowa kun san wannan abokin naku abin nufi abokin zaman ku wanda kun san wato rayuwarsa tun lokacin da aka yayi har zuwa lokacin da ya zo ya girma ya kai shekara arba'in aka aiko shi kun san rayuwarsa ciki da bai kun san cewa babu tabin ka a tare da shi ne ma bi sahibi kum min jilla wannan bawo Allah da Allah ya aiko muku ya aiko muku ba shi da tabin ka in huwa ai ma huwa shi ba kowa bane face illa nadiru face mai gargadi nadirun lakum mai gargadi a gare ku baine dai azabin shari gaba gare shi wannan gargadin da yake yi ko duk wanda yake karban sa akwai azaba wanda take shadidin mai radadi wanda za ka zo shi ne kaidar da ba aka yi tabbata ai ta qumu qiyaman khalisan lillah ko tsaya tsayawa wanda take za ku yi ta dan Allah min gairi hawa wala asabiya ba tare da san zuciya ba ko kabilan fa yasalu ba'dukum ba'dan sai ku ya tambayi saki hal min muhammadin ko hal bi muhammadin min junun shin kai da abokinka ka tambaye shi cewa wannan bawan Allah ku yana da tabinka bayan sau ba azukun ba zan bayan kun fada kan ku gaskiya to ku yi wa junan ku nasiha tunda kun san ƙarya kuke thumma tatafakkaru ay yanzuru rajula li nafsihi fi amri muhammadin kowa ya duba al'amarin annabi alaihi salatu wasalam domin kun sai wasu kafin a haife shi ma suna rayu sun san waye shi ku yi wa kanku nasiha shine an taqumu lillahi masla wa furada thumma tatafakkaru in huwa illa nadirun lakum bayna yadai azabun shari shi za hadisi ya tabbata a cikin bukari hadisi ibn abbas cewa wata rana annabi ya hau kan dutsen safa sai yake ya ku jama'a yayi musu kela da asusuba mutane suka taru kuren yawa sai suka ce malaka me kake da bukata sai yake a ra'aytum law akhbartukum anna al-aduwa yusabbihukum ayyumatikum amma kuntum tusaddiquna ni inda zan ba ku labarin cewa abokan gaba za su to ta bayan dukan nan su zo dan su kawo muku hari da sassafi ko za su kawo muku hari da yamma za ku gaskata ni kalubala gaba ɗayan su kafiran nan su ke kware kuwa me yasa saboda ni ba mu taba jarraba ka da ƙarya ba shi ke fa inni nazirun lakum bayna yaday azabi shadid to ku sani cewa tunda kun yarda ba na ƙarya to gargadi nake muku duk wanda bai bi ni ba to azaba mai radadi za ta same shi sai Abu Lahab yace tabban laka sai zagi Annabi alaihi salatu wassalam ali hada jama'a na dan wannan ka tara mu shine Allah ya daukar da tabbate da Abi Lahab wa tabba Allah ya Abu Lahab sun tare domin garin zagi har da nuna yana nuna shi cewa dan kuma babban sa ne dan uwan mahaifinsa ne shi Abu Lahab shi za kamar da mu wato malamai suke faɗa man baɗa bihi amalu lam yusir bihi nasabu dan kana dangantaka da Annabi ne za to salam ka kibin sa kuma to wuta za a kai ka domin Abu Lahab baffa ne duk wanda ya san matsayin baffa ko addini ya san irin girman da yake da to amma kasancewa bai imani ba hakan ba zai amfana da shi ba a duniya da lahira ina Allah madaukakin sarki yake aya ta gaba قل ما سألتكم من أجر فهو لكم نعم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد Allah madaukakin sarki yace kul gaya musu ma sa'altukum min ajri duk abin da na tambaye ku na lada wa huwa lakum naku ne dawa in ajri illa ala Allah ni na wala dan yana gurin Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid lalle Allah madaukakin sarki mai shaida ne a ala kulli shay'in akan komai ba dan kace wato ai ma ta'altukum min ajrin fa huwa lakum ai la uridu minkum ju'lan ba na neman ku ba lada domin wannan dabi'a ce ta mabiya ko wanda kake wa'azi in baka yi wasa ba daga lokacin da wani abu ya taso wani zai rika ganin kawai abun duniya kake so to shi ta duk kofar da za a iya tuwo maka to shi ta an fahimta da kyau ko kun ga ai a suratu shu'ara an za ku iya tuna duka annabawa kowanne sai da kowanne sai da ya fada wa ma as'alukum alayhi min ajr kowanne sai da ya fada cewa saboda mutane a kowanne zuciyarsa da ta zo negative interpretation yake fara yi kafin ya yi positive ana yi in baka wasa ba da an yi kaza zai ce ai kaza da ba manyan malamai a garin nan nawa nawa aka rikewa wani babban malami ya canza mota aka ce kudin masallaci ne to irin wannan abubuwan to obobi duk mawaɗin su am toke su yadda ba kuma duk abin da Allah ya hore ma na abin duniya kai ma kai amfani da shi kai yadda duk lokacin da wani abu ya zo ba mai iya tuhumarka amma in ba haka ba ka zanto kullum almajiri a gaban su to ba wani abu da za ka yi face sai sun zarge ka kuma shi ne ɗaya daga cikin ƙa'idodin da ya kamata dama mai da'awa ya zamto ya zamto yana da abin yi Su wanda zai ganka da zarar ya zo ya kalli rigar jikinka ya san cewa ba bara kake ba da ya kalli yanayin wato yanayin ka ya san ba bara kake ba to za ka yi sallah ba amma idan ya zo ya fara kallon yanayin ka to in maka wasa ba abin da yake so ka yi batawa akai shi ya rika yi ma dictation wallahi kinta zai ba ibla'i zai ba cewa ga abin da yake so ko imlali ga abin da yake so a faɗa kuma shi zaka faɗa amma idan ya san cewa ko da ka bi ya bi ka dukiya cewa ba ruwanka da abin hannunsa to zaka zauna lafiya ko wani ne yake so a aga zamar daga lokacin da kace wani yana neman taimako a taimaka ba za su taimaka domin sun san ba kai kake nema ba amma wallahi idan ka take baka da sana'a ka koma harkar dawa zaka gane kuranka domin za ka zama almajirin wasu masu kuɗi kawai sai abin da suke so shi za ka yi ba abin da Allah ya ga manzo suke so ba abin da suke so amma ba ku sani cewa akwai wanda ba shi da kuɗin kuma amma yana da ƙana'a cewa bai yarda da duk abin da za a zo da shi wanda za a kautar da shi daga hanyar Allah ba ba shi da abin duniya amma ba ba zai roƙe ka ba kuma ba zai yarda ka tsora shi akan keken tsera ba ire-iren wayannan abubuwan akwai kuma wanda yana da abun yi amma kuma wato yana da budurwar zuciya za ka bai koshi da nasa ba da shi ma wannan kaga za ka gudu shi ko da yana da abun duniyar saboda haka shi sa kullun kana yi ka rika roƙo Allah madaukakin sarki kada ya baka kazali rabbana la tuzigh qulubana da ko wanda sun ciwo tinyan tinyan daga waye suka zame to shi kuma matsalan malamin ya zame duk wanda suke tare da shi sun zame idza zalla alimun zalla bi zallatihi alamu da zaran mai karantarwa ya zame to duk masu sauraro ma za su zame ya dina illa isa ko da yaushe mutum yayi takarantan ya kiyaye ya rika lura da kullun zaka karantar ka rika roƙo Allah kada Allah ya baka ikon zanewa kamar da sai na Abubakar yake yawan addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab idan ka zama liberal wanda yake da yanci wajen yin magana to zaka zauna lafiya amma in ba haka ba idan ka tabbatar da cewa baka cin abinci sai da alaji wani da wani to idan ka zo gaskiya ta biye ta tabi ta kansa sai ka kasa fada domin yana gurin ba za ka iya ba domin in kai a bakin kwanan shinkafar ka bare kuwa domin irin wayannan mutane ya samu na kullu sai hatin alayhi ko magana kai yake da ni yake alaji wani da kai yake wallahi shine matsala kawai wani dan uwansa zai kalle shi ce wallahi da kai yake kace ka kyale jaji shikenan kawai kuma zaka rubuta Allah ya kiyaye ki zo da haka wannan shi Allah madaukakin sarki yace gashi nan in ajriya illa ala Allah ku duba fa annabawa suna ga yawo cewa ba ruwan mu da abun ku in ajriya illa ala Allah babu abin da yake wato ni lada na yana gurin Allah madaukakin sarki wa huwa ala kulli shay'in shay shine iko ne me sai da ne akan komai sai Allah yake ne قل إن ربي يقرب بالحق أعلام الغيوب Allah madaukakin sarki yace kul ga ya mutu inna rabbi ni ubangiji na ya kadifu bil haqqi yana jefo gaskiya ne ka danne ka rugurguza ƙarya ina ubangiji haka yake shine kul inna rabbi ya kadifu bil haqqi allamul ghuyub kuma shine masanin wato gaibu ayyul ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi ko kuma kul inna rabbi ya kadifu bil haqqi cewa hakika ubangiji na wato yana jeho gaskiya shine daidai wata ayar ban na kadibu bil haqqi ala al batili wa yadmahu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun ko kuma kul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa duk wannan ayoyin karin bayani ne akan wannan cewa ubangiji na ya kadibu bil haqqi yana jeho gaskiya domin al kazab al kazab shine jefa abu jefa abu ko mai kyau ko mara kyau shi za ki kiran wato yau mutum kage kasafi cewa ya jefe shi da kalma wadda babu ita shine kasafi shi za ka da zafin sa Allah bada wajen zargi yake sai amma mutum bulala ta bari in kai mutum kasafi to bulala ta bari kaida kenan a musulunci sai kul inna rabbi yaqdifu bil haqqi allamul ghuyub kuma shine wasana abin da yake a koyi sai Allah yake ne قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد Allah ya ce kun ga ya musu da al'aqu gaskiya ta zo wa ma yubdi'ul ba'il sannan kuma ba'ilu ƙarya ba za ta ƙara faruwa ba wa ma yu'idu sannan kuma ba za ta ƙara dawowa ba kaga wannan kalmomi ne na karfafawa Allah yake ga Annabi alaihi salatu wasallam gaskiya ta zo wa ma yubdi'ul ba'ilu gaskiya ba za ta ƙarya ba za ta ƙara faruwa ba wa ma yu'idu ballan ta za ta dawo idan balarabe yake fulanin yubdihu la yubdihu wa la yu'idu shine kallon alama lawo kenan shine mutum da bai da wani amfani la yubdihu wa la yu'idu in balarabe ya ga ma wannan zagin da yayi shine baya iya yin abin sa ballantana kuma ya je ya gyara da wani ya kai shi shine kul da al-aqu wa ma yubdihu al-ba'il gaskiya ba za ta ƙara faruwa ba wa ma yu'idu sannan ba za ta dawo ba kuma ita ƙaryar wanda aka yi da ba za ta dawo sannan ba za a kuma wata ba ai ina ga ya fita ko sai Allah ya ji na
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي na
وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب Allah madaukakin sarki yace kul ga ya musu in da nan to in har na bata fa inna ma abillu ala nafsi to na bata ne akan kaina laifi na ne wa in tare ce dan kwanan jiya fa bi ma yuhi ilayya rabbi yana daga abin da ubangiji na ya mun wahayi zuwa gare ni innahu sami'un lalle ubangiji ne ji ne qaribun kuma wanda yake makusanci ka duba wannan ayar kuma ka yadda ka duba yadda annaba suke da ladabi wajen magana ga ubangijin wane mutai kalli ayar da kyau in da nan ji in har na bata fa inna ma abillu ala nafsi to ni ne na bata akan kaina amma da yazo gurin shiriya kuwa kaga wajen bata sai jingina wa kansa saboda ladabi ga Allah kamar da annabi Ibrahim yayi ne a suratul shu'ara alladhi khalaqani وهو يهديني والذي هو يدعمني ويسقيني واذا مرضت ليس ذلك والذي امرضني ويشفيني saboda ladabi shi sa mun ba da wannan misali a suratul shu'ara idan annabi ya zo addu'a addu'a dare sai ya ce al-asya al-qunut sai ya ce al-khairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka saboda ladabi an fahimta da kyau ko yawwa kaga a duk jarrabawa gaba ɗaya daga Allah take zuwa amma ba a jingina wa Allah saboda radabin magana to kaga nan da yazo gurin kibiya sai yace wayin da Allah ya mulle amma bata ni ne in na bata ni ne laifi na ne to shine kul in balantu fa inna ma azillu ala nafsi idan har na bata to na bata ne akan kaina wa in tare in kwana kibiya fa bima yuhi ilayya rabbi to yana daga irin abin da ubangiji na ya min wahayi ya kinsa mu ba wai wayo na bane ko dabara shi sa muke ga ya muku cewa duk wanda yake sabo ya kauta hanya ba abin tsine wa bane abin tausayi domin kai ma ba wayan ka bane an fahimta da kyau ko duk wanda kaga ya kauta hanya to abin tausayi ne tausaya masa ake kuma ba shi ake ki ba halayen sa ake ki shi sa kullum addu'ar mu matasan mu maza da mata Allah ya dawo mana da su hanya domin tabarewar da aka yanzu ta wuce iyaka ba sai da yadda kuke tsammani to shi aka shine Allah ya ce innahu haqiqa shi ubangiji sami'u ne ji ne karibin kuma makusanci sai Allah ya ce
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب Allah ya ce walau tara ina ma dai za ka ga lokacin da idh faz'u lokacin da za ta firgita abin da ake kira al-faz'u mun biya shi ma irin sa a baya cewa al-khawful wato mubadir tsoro wanda ba zato ba tsammani yanzu shine al-faz'u walau tara idh faz'u ina ma za ka ga lokacin da za ta firgita ba zato ba tsammani Allah ya ce fala fauta wannan ranar ba gurin gujewa ba gurin da za su wa ukhidu sannan za a damke su min makanin kari da gurin da yake makusanci ne za ka ce makusanci domin a filin tashi alkiyama ne kusan yau idan mala'iku kuna duniya kuna wani guri daban yau ga ku su shine min makanin kari sai sai Allah yake ne وقالوا آمنا به وأنا لهم السلام من مكان بعيد
kaga wannan walau tara din mun yi bayanin ire-iren ta a baya cewa inda za ka ga wannan yanayin aida ka yi mamaki irin abubuwan da za su faru kamar tafsirin wato um, suratul sajda ne walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinin ire-iren ta to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa qalu zaka ji suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi cewa Qur'ani ko Annabi alaihi salatu wasalam malamai sun yi fassarorin dubi domin kun ga a baya ai muna ta bayani ne akan suna kanyata Qur'ani aka muka yi ta bayani ko to shine zancen da yafi karfi cewa wanda kuma ya kanyata Al-Qur'ani ai ya kanyata Annabi an fahimta da kyau ko yau sannan wanda ya kanyata annabin ma ya kanyata Qur'ani saboda haka maganganun duk ba cin karo shi za da biyu sai ka kawo shine amanna bi mun yi imani da shi shi annabi alaihi salatu wasalam da kuma qur'anin da aka aiko shi shi qur'anin da annabin da aka aiko da qur'anin yayi domin ka koma tafasir zaka ji wasu ce wanda kuma suka fi yawa a wayanda na duba shine bihi din sun a cikin sai abdamiri yaudu ila alquran cewa zuwa ga qur'ani amma duk ba cin karo domin abin da malamai suke faɗa in aka yi fassarori da dama su fi karɓar su karo ba to duk ƙarin bayani suke an fahimta da kyau ko domin karyata annabi karyata qur'ani ne karyata qur'ani karyata annabi ne yanzu ne Allah ya ce wa anna lahum tanawus an gane ko ta yaya za su samu wannan shiriya min makamin ba'i daga gurin da yake mai nisa akwai kira da ta zo wa anna lahum tanawus sai a tanawus kai akwai kira a mutawatira wanda ta tabbata ana riya ta haka wa anna lahum tanawus domin wawu tana wakilta wato hamza a wurare da dama kamar wa idan rusulu qutitat ai wa idan rusulu wuqitat daga alwaqati ne eh wa idan rusulu wuqitat da mako qutitat to shi na shi ma anan anna lahu mutanawus at-tanawus kuma shine at-ta'akhur shine idan dabba sun dauko wannan ne daga gurin da mutum ne zai tafi a kilomita 100 akan abin hawa da ya kilomita 25 zai tadda ruwa kuma dabba sana bin ruwa sai ya ba ta ruwan sai da aka kilomita 90 sai kuma yake neman ruwa ya fi kilomita goma ya je inda za ki ga shi dabbar ba za ta iya kai shi dan da kilomita goma ba to shi ne a larabci sai zo ce ta yaya ta yaya bayan ka riga ka saki abin da ya kamata ka ɗauko tun a baya to shi ma a nan ana gaya wa kafiri ne to wani irin imani za ka yi amanna bihi a nan kuma a filin alkiyama bayan ga inda ake wato shuka don nan a yi girbi kuma baka yi shuka wai yanzu ka zo nan ka ce za ka yi shuka shi ne an nala umar sana'u ta yaya bayan ka bar gurin a guri ne nisa shi ne duniya min makanin ba daga gurin da yake mai nisa shi ne duniya ya zo kiyama yanzu ya ce ya yi imani wannan irin imani kuma ai ba za a karba ba sai Allah ya ce ne wa kad kafaru bi wane mutum Allah ya ce wa kad kafaru bihi min qabl hakika sun kafirce masa min qabl shi ma zamirin irin wancan ne sun kafirce wa Annabi alaihi salatu wasalam kuma sun kafirce wa alqur'ani din da kan sai Allah ya ce wa yaqdifuna bil ghaibi abin da suke kawai suna jiba ne bil ghaibi ay rajiman bil ghaibi suna ta inna zulma illa zanna wa ma na'lamu bi mustaqim shine aya wato ba abin da muke in ba zato ba kuma ba mu tabbatar da wannan abin da ake faɗa ba haka ba ke faɗa wai abin da annabi yake faɗa ba su tabbatar da shi ba shi sa ba su yi imani da qur'anin ba to shi Allah wa rahmatin sarki yake min makanin ba'i daga gurin da yake mai nisa sai Allah yake ne وحيلا Allah ya ce wa ila bainahum sai a sanya katanga tsakanin su wa baina ma yashahuna da abin da suke sha'awa me suke sha'awa su yi imani su shiga aljanna to Allah zai sa katanga tsakanin su da da duk abin da suke so ma su suke jin suke gani suna jin daɗi sai Allah ya sa katanga a katange su daina ganowa shi wa ila bainahum wa baina ma yashahun Allah ya ce kama ko aila bi asha'in kamar yadda aka aiwatar ga waɗanda su bi amsalihim ire-iren su wanda suka fi kowa rashin mutum ire-iren su wanda suke a baya kafin zuwan su min kabul tunda Allah yake innahum kanu hakika su waɗannan sun kasance fi cikin cikin kokonto muri da kai komo sun kibai da hankalin su guri daya shi sa Allah madaukakin sarki bai basu akan siratul mustaqim ba saboda wannan muguwar ɗabi'ar da suka dauko abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana saboda sati ne zuwa kamar yadda hukumar masallaci ta sanar cewa akwai taro da makaranta za ta yi nan babu karatu insha Allah sai satin sama za mu yi karatu satin sama a gurguje muna da ragowar minti biyar wataƙila mu ji irin durutsin da muka iya a ciki saboda satin sama kawai shi zai mu ɗora a sabuwar sura. wannan sura ta koyar da mu abubuwa da dama daga cikin surar mun ji cewa wato a ƙaryata alƙiyama kafirci ƙaryata alƙiyama kafirci ne sana abu na biyu babu wanda ya san lokacin alƙiyama sai Allah madaukakin sarki mun ji a irin ayoyin da muka biya a wannan sura sannan kuma wannan sura tana nuna mana cewa ilimin Allah madaukakin sarki ya game komai da komai Allah ya san kowa da komai sannan abu na hudu mun ji falalar masu ilimi da masu neman ilimi a suratu saba'in sannan sura tana koyar da mu falalar annabi Dawud alaihi salatu wassalam sannan mun ji cewa duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi amma ba wanda zai gane tasbihin wato sai Allah madaukakin sarki sannan wajibi ne nuna godiya ga ni'imar Allah idan Allah ya yi ma ni'ima wajibi ne ka gode masa mun yi bayani akan matakan godiya ba a farkon sura in mun zo sura ta gaba ba ita ma za ta bude da godiya za mu ƙara maimaitawa sannan kuma sura ta gaya mana akwai tabbatuwar lallai akwai aljanu an gane ko da kuma yi musu da kuma sabuwar aljanu da yi musu wasu ayyuka cewa aljanu suna iya yi wa mutane wasu ayyuka kamar yadda muka ji a wato wannan sura ta suratu saba'i mun ji yadda annaba Sulaiman ya dauki sa matsayin leburorinsa to saboda haka ga wani ya zo ko a rediyo kan yana cewa aljanu ƙarya ne babu su to ka san wani abu yake faɗa daban domin kai ka san akwai an fahimta da kyau ko wani abu ne da ake kawai na ɗali to a cewa ka saba don a ganka zan iya kawo su fatawa yanzu yanzu nan wadda duk duniya za a gani yanzu in zo faɗe ta ta ƙarya ana sa ta a ɗan kilin gaba ɗaya da an watsa ta sai ka ji gaba ɗaya a ya zama topic of discussion ko ba ka wani shi kenan kawai wannan sai an koya ma ƙarya ce za ka sheƙo ka sheƙa shi kenan kawai kuma ka faɗi wanda za ta ja hankalin kowa ka taba malamai ka taba kiwa ga wani ka taba jahilai ka taba mabiya kowa akwai abin da zaka faɗa duk ba ga irin su ba muna gani shine yan kali cewa rafin neman suna inda celebrities suna yi a guraren su na can to shi ma bai bai yi da sunan addini dan a sai domin yana ta karatu ba wanda ya sai to bari yayi iya yau a sai shine fa kawai shine kawai amma da yake je ka zauna da shi an ta kumu lillahi masana wa furada kai da shi ku zauna ka ce tsakaninka da Allah wallahi ya san kariya yi to akwai ire-iren wayannan kuma ba za a rasa su ba duniya ta ta kai sannan wajibi ne a rika godewa Allah wanda baya godewa Allah bai taba koki da komai ba yawa sannan mutuwa kuma rigar duk wani mai rai kowa sai ya mutu mun ji a wannan zuwa domin mun gani annabi Sulaiman yana tsaye Allah ya daura su su kansu ban sani ba sannan kankanin abu kan kankani zai iya zama sanadiyar faru wani wani babban al'amari domin bincika ce ta sa wani babban al'amari ya faru gara ko kuma wato misali wanda ya zo ya cinye katako ba wanda ya san me yake faruwa har aljanun gurin su ma da ake cewa sun san kaza to ban sani ba su sai da garan nan da zo ta cinye wannan sandar sannan kowa ya gane sannan mun fahimta a surar cewa lallai zaman lafiya babban ni'ima mun faɗa abubuwa biyu duk wani duk wani yan siyasa za su iya zuwa su kamfen da ko wata jam'iyya suke ko jam'iyya ne guri ce in dai ta zo za ta iya yin kamfen da da lafiya wato abinci da abinci kwanciyar hankali da abinci wayannan abubuwa biyu duk gwamnatin da ta kasa samar wa al'umma su to wallahi tallahi za a iya cin ta da yaƙi ko ta iri لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت سيف الذي أنعمهم من جوع يوما وآمنهم من خوف فلا كثيرا توركما ألا يأمن جد سورة تورو وإما أبوه بهم داجوا وإني سنسمي سكي da iya wayannan abubuwa biyu kawai sai su daya amma banda wannan biyu komai ma yanzu nan na mutane suke a kanka komai ba kwanciyar hankali ba abinci sannan ba wani abu duk da kake ne ba komai ba ka da ruwa ba ka da wuta asibiti babu in kana so gana haka a bi ƴaƴan mu sun rashin lafiya in ka tafi da dubu hudu ba za ka yi ba zazzabi in kake sai dai magani gara mutu za ka biya Allah ba za ka yi ba saboda haka wanda ya je ta ba asibiti yanzu da yaro ba wanda ya tafi da dubu goma tsorace shi bai san me zai faru ba dan zaka iya zuwa maganin ma a baki a ce bai karbe shi ba sai ka je wani to wannan shi ne ba da abubuwan da ake ciki kenan to kaga akwai wayannan abubuwan sannan akwai sura ta ga mana falala hakuri da godiyar Allah har yau sannan mun ji cewa iblis shine jagoran duk wani batacce domin zai tashi a cikin wuta sai hudu ba hudu ba zai ya kira mabiyan zai ce ya ku taron matsiyata ba su kaza haka dan ba wai taron haka ne kira su ya zazzage su ya ce Allah ya muku alƙawarin gaskiya kun kidi ni kuma ne muku wasu ya ce kabiri yace to yau ku sani cewa ba ni iko a kan kuma ba ku da iko a kaina kowa ya ta kansa matsiyata kawai kowa ya ta kansa sannan kuma imani yana hana fadawa tarkon iblis in dai mutum yana da imani Allah ya da Allah zai tsare shi daga fadawa tarkon iblis sannan mun ji sura cewa kore ceto mun ji cewa akwai wato masu kore ceto ba su da gaskiya masu tabbatar da ceto su ne akan kirba ta bibi har mun yi bayani akan cewa akwai wanda suka tafi akan cewa babu ceto kwata-kwata amma zance mafi inganci shine akwai ceto amma ba kowa ne zai ba sai wanda Allah ya bawo izini tsakanin mala'iku da annabawa da salihan bayi sannan abu na ƙarshe shine ba sani cewa shi jin daɗi idan yayi yawa yana zama wato bawa jarabawa ai mun ji a wayan kan mutanen cewa da wato na karkara da sabayin fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العليم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمس kaga ai da dadi ya mutu yawa zai kace shi yanzu ba ta san tufa ba ta san mangoro ba ta san lemo shi yanzu goruba da madaci suke so shine mun ji wannan addu'a ta bai ba iya wayancan bane sai wanda muka ce asalin wayannan kuma mutanen ausu da kasar asalin wayannan mutanen ne kabila ce guda goma sha biyu da Allah ce da ya karwa su gaba ɗaya suka kama gaban wasu yaman wasu sham wasu kaza wasu madina wannan shine a ƙarshe abin da muke faɗa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana ina da kwata da suna yin kyawawa da tsofin da maɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce da ba mu ikon guje mata har yanzu ne ɗan uwa guda biyu suna buƙatar addu'o'in mu akwai pharmacist alƙasim cewa har yanzu yana buƙatar addu'a yana kwanciyar sannan akwai alhaji kabiru bara shi ya samu sauƙi duk da yana ta bibiyar likita amma yake gobe za a yi mara endoscopy endoscopy shi za a yi mara gobe asibiti yana buƙatar yan uwar su tashi a cikin addu'o'in domin da roƙon Allah da kina yin kyawawa muna tawakkuli da wayannan ayoyi masu albarka da muka biya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gudan uwa da ta mana wasiyoyi da addu'o'i da alkhairi Allah ka sani Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka gida tsoron da ya ga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allahumma aminna fi awdanina wa aslih aymatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين na na akwai dan uwa daga cikin wato jami'an masallacin Huzaifa Tijirin Jaban Malam Abba Suleiman Dauda Sharif zai sami tsarin matsayi na aure ranar Lahadi insha Allah a masallacin Umar bin Khattab to ana ga yake yan uwa lacca da za a yi a masallacin inda muke luluwan marjan ranar asabar kenan za a yi da akawun da ya shafi aure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bawa kowa wato wanda mai ba kowa ikon zuwa wanda kuma ba ya samu damar zuwa ba muna buƙatar addu'o'i musamman ga shi angon cewa Allah madaukakin sarki ya baki ikon rikewa abubuwan da aka yi ta faɗa na faɗakarwa don gane da aure Allah ya baki ikon tabbatawa assalamu alaikum wa rahmatullah